أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya kara hada mu daidai wannan rana goma ga watan Ramadan 1445 wanda ya daidai da goma ga watan March 2024 domin mu ci gaba da karatun tafsiri da muke yi a wannan wata mai alfarma Allah ta'ala yake cewa alhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo da kirari sun tabbata ga Allah ta'ala ubangijin halittu Ar-Rahman Ar-Rahim Ubangiji mai rahama mai gamammiyar rahama a duniya mahalittunsa duka Ar-Rahim kuma muke bantacciyar rahama ga mumunai Maliki yawmiddin mamallakin ranar sakamakon tashin alkiyama Iyaka na'budu kai kade muke bauta wa iyaka nasta'in kuma kai kade muke neman taimakonka Ihdinas siratal mustaqim ka shaida mu hanya madaidaici Ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim wanda wannan hanya madaidaici madaidaici shine wato tabarki da ka nan ba da ka musu ni'ima siratul ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim ba hanya na waɗanda aka yi fushi da su ba wala dallin kuma ba wanda suke batattu ba muna tafsiri na ihdinas siratal mustaqim wannan roko da Allah ta'ala ya shar'anta mana murkai domin mu nemi shiriya a wajensa muka ce shiriya iri biyu ce akwai shiriya wanda ake kira hidayat tawfiqin shari'a ta ka tayi da ubangiji ke bayarwa wannan ba mai iya yin sa sai ubangiji mazala ma baya yin irin wannan yace ubangiji duk yanda ake son wani ya shiryu in bai ga dama ba ya kintsa shi ya yi bashi katarin ya tuba din to ubangiji ba wannan ba zai tuba din ba kamar yadda Allah ta'ala ke cewa mazala innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha baka shirin da wanda kake so kai Allah ta'ala shi ke shirin da wanda ya ga dama shi sa maza Allah bai shayar da dukkan waɗanda ya so su musuluntan ba mutane da yawa so su musulunta amma kuma bai iya samun wannan ba shi kuma maza Allah irin shiryen da yake yi shine shirya irin ta hidayatu dilalatin wa ilmin wa iblaghi shirya na wato ya nusa shi da kai hanyar ubangiji ya gaya maka ga inda hanyar take ya isan maka sakon da ubangiji ya gaya sai ya faɗa maka a ihdinas siratal mustaqim wasu sun fassara as-sirat muka ce da da littafin littafi Qur'ani wanda shi wannan shine fasara na Abdullahi dan Mas'ud yake cewa ihdinas siratal mustaqim ana as-sirat ana maganan Qur'ani shi kansa a wasu kuma suka ce a ana maganan musulunci Allah ta'ala ya ce qul innani hadani rabbi ila siratal mustaqim dinan qiyama millata ibrahim hanifa suka ce to kaga anan an ce dinan qiyama millata ibrahim hanifa yayi bayanin me me hanya majidincin muka ce duka babu karo babu cin karo da juna saboda Qur'ani a wannan ikhtilafu tanawwu ne qur'ani shine dai koyarwa musulunci musulunci kuma a cikin qur'ani yake samun sa saboda wanda yace qur'ani yayi daidai wanda kuma yace a musulunci yayi daidai saboda dukkan shi musuluncin da qur'ani dai ba a samu sai daga wajen ubangiji wannan cewa minni fa imma atanakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun Allah ta'ala yake cewa fa imma atanakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu fala yadhillu wala yashqa Allah ta'ala yake cewa idan wata wata shari'a ta zo daga wajena wata shari'a ta zo muku daga wajena to duk wanda ya bi shari'a ta to bai da bakin ciki sannan kuma bai zama yana daga cikin wanda ake wato tsoro ba ko kuma bakin ciki Allah ta'ala a wani aya yake cewa duk wanda ya bi shiryan da ya zo daga wajena shiryan ta zo daga wajena to ba zai zama ya zama ya batacce ba ko ba zai tsiyace ba a lahira so wannan abin da yake nuna mana shine wato wannan shirya daga wajen ubangiji kawai ake samun ta ubangiji ya riga ya toshe kowace kafa da za a samu shirya na ubangiji sai ta hanyar ubangijin to kaga anan dole wato ya tabbatar mana da cewa dole mu imani da wanda suke magana suke isar da sakon ubangiji a ban kasa shi yasa malami suka ce na ihdinas siratal mustaqim yana tabbatar da wato annabtan annabawa duka saboda kamar da aka sani ba zai yi a shiri zuwa ga hanya da shi ba sai yayin da wato a ba zai yi mashiri zuwa ga hanya majalici ba sai ta hanyar waɗannan annabawa waɗannan annabawa su ne suke mana bayani abinda ubangiji ya faɗa kuma a fakaice malamai suka ce wannan kuma yana ƙara kuma wato tabbatar da imani da mala'iku su kansu saboda mala'ikun nan su kamar mala'ika jibril su shine yake ɗauko wannan saƙon daga sama ya zo ya kawo ma jakada da ke ƙasa shine jakadan sama aminul wahayi can sama daga nan kuma sai ya dauko wani sako na Qur'ani sai dan tinin yazo ya kawo ma aminul wahayi kuma a kasa eh wanda yake amintaccen ubangiji a ban kasa saboda haka wannan ihdinas siratal mustaqim abinda take nuna a fakaice shine dole mu imani da da da da, ubangiji dole kuma mu imani kuma da kuma wanda ubangiji ya nada a matsayin shine zai dinga isar mana sakon sa wannan muka mun fara wani wata magana a jiya din muka ci kaga anan a fakaci ana yin raddi ga su mu'tazila akwai mu'tazila daga cikin su masu cewa wani zai iya tikewa zuwa da tunaninsa zai iya tikewa zuwa ga wurin addinin musulunci kuma watakila ya sha wajen ubangiji mutukar da yayi kokari wannan su ai kira rationalist to akwai babban malamin su akwai jahil shine yazo ya faɗa wannan magana yake cewa idan mutum mutukan yayi kokari yayi ta tunani kai ai duk wannan abin kamar a wannan zamani zaka an ce maka wannan abubuwan subjective opinion ne kawai wato wanda wasu abubuwa ne kawai da aka da mutum ya fahimta fahimta ce ai fahimta fuska a bar mutane su yi abubuwan su kaga wannan Hausa shi kake yana da ba zama mutane bala'i yanzu a ce fahimta fuska wato ni kai kai ka abin ka ni ma in yi abuna shi kuma addinin musulunci ba a ce ba wai fahimta fuska ba akwai abin da fahimta zai iya shiga ciki amma gundarin addinin musuluncin an saukar da shi ne ala basiratin basira shine shuwa knowledge wato yaqini ne babu wani wato sofanan shakka game da shi kana ta tsammanin cewa ubangiji cewa manzo Allah yayi sarce musu ga tafarki na ina kira zuwa gare ta ala basiratin ana wa man akan wato addini wato ilimi na tabbas kaga ba ilimi na da ake tsammani ba so kaga ana maganan sallah azumi da sauran manyan manyan shiga shigan addini ba maganar subjective opinion ɗinka wani abubuwa da zaka zo ka kawo shi kawai a tunaninka tsammaninka wani dole ka bar shi ka yi haƙuri tunda kai ba kai ne kake da abin da ake kira delegated authority ba ba kai ne kake ubangiji ya san ya ka kai kai magana a majalinsa ba akwai waɗanda ya riga ya riga ya aiko kuma wani zaɓi daga ubangiji su ya riga ya zaɓe su suwa suke magana kan wato me ubangiji ya faɗa to kuma su waɗannan kamar mu a zamanin manzon Allah ne shi kuma manzon Allah yana da banganu da aka riga aka taskace an taskace suna nan sanannu ne sau da kan ana da bukatun aje a san meye aka faɗa da addini dole aje a koma wajen wannan maganar nasa saboda Allah ta'ala ya ce wa anzala ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun kai manzo Allah kai maka sakan ma wannan qur'anin to akan ka ne kuma dole zaka musu bayani kai kuma litubayyana lahum wa anzala ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim litubayyana lin-nasi ba kai musu mutane bayanin abin da aka saukar musu kaga masu mazala shine ke da wato wajabci ubangiji wajibi ya masa akan wato kafadan sa dole sai yayi mana jawabi mazala kuma ya cika wannan abinda ubangiji ya ya bashi na wannan wajabcin ya mana bayani a magance yayi mana shi a aikace sannan kuma idan yayi in aka yi wani abu a gaban sa in ya ga abin ba daidai bane ya ce ba daidai bane in ya ga daidai sai ya ce shikenan sai ya bada approval wala hanyoyi guda uku na mazala ya tabbatar da sunnonin sa saboda haka dole duk wani wanda ke son ya bi hanya na manzon Allah ko hanya ta Allah ta'ala as-siratal mustaqim hanya baje da ci to duka a toshe take dole dole sai ya bi tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ayi mabanta yayi magana cewa wajib wajibi ne a manzon Allah wanda ya bai daya manzon Allah idan ya faɗi magana ya faɗi magana to mu mu ne ba su da zabi ba za ka zo ka ce ai kai kana ganin a tunaninka ba kai kana ganin a tunaninka Allah ta'ala yake cewa man yuti'ir rasul faqad ada'a Allah duk wanda yayin manzon Allah biyayya wannan manzon da aka aika muku shi to yayi ma Allah ta'ala da'a wa man tawalla ma arsalnaka alaihim hafiza duk wanda ya juya baya ce shi ba ruwan shi shi yana da tunaninsa yana da abin da zai iya tikewa zuwa gare shi Allah ta'ala ya ce fa ma arsalnaka alaihim hafiza ban mu aiko ka wanda zai dinga tsaro akan sa ba ka kyale shi kawai zai je hadda mu ji ubangiji Allah ta'ala ya ce ma arsalna min rasul illa li yuta'a bi idnillah ba mu aiko manzo ba ba mu aiko wani manzo ba sai dai dan a rika mushi da'a da izinin ubangiji amma yanzu yayin da kake cewa yanzu kawai kowa a bashi da kwanyen kansa da tunaninsa kawai amfani da abin da ake kira intelligible organ ɗinsa wannan ɗinsa zuciyarsa daga ƙwalwansa shi ta bashi abubuwa shi kuma daga nan kusa ya dogara da wannan kuma ya zama ya sha a wajen ubangiji to ai wannan aya ta tashi daga aiki kenan ta tashi daga aiki tunda Allah ta'ala cewa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idnillah saboda ai masa da aka aiko muku shi ko kuma yanzu kun ce a kai za ka yi ma wato san zuciyarka da'a to kaga wannan ya zama wato ba ba zai zama addinin da Allah ta'ala ya saukar a ban ƙasa ba sannan Allah ta'ala ya riga ya yi jawabi cewa wajibi ga mumunai idan yayin da Allah ta'ala sai ba su imani su zai cika ba sai sun sai sun yarda da abinda manzo Allah ya hukunta tsakanin su ko ba zai wani kaikayi ba fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainakum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima Allah ta'ala yake cewa fala wa rabbika na rantsi da ubangijinka Allah ta'ala yake rantsewa la yu'minuna ba za su imani ba hatta yi haƙƙi muka fi mashi jara bayanan hasi sun mai da kai kai ne ke alƙalanci tsakaninsu abinda ke ya shiga tsakaninsu na husuma wanda ya ce allah ɗaya ne wanda ya ce ba allah ɗaya ba ne to dole a sanya mazan allah ya zama shi ne wato zai zama ya raba gaddama wanda ya ce kaza haramu ne wanda ya ce kaza halal ne wanda ya ce kaza wajibi ne dole mazan allah shi za a sa ya zama ya raba gaddama allah ta'ala ke cewa thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta kun kasu ji wani kaikayi a cikin hukuncin da kai wai sanda mu taslima sai sun miƙa wuya miƙa wuya baki ɗaya wato absolute submission ake magana dole kowa da kowa ya yarda da tunaninsa da komi shi ubangiji ya riga ya aiko wanda ya ga dama ya riga ya zaba manzon Allah shi ya zaba kuma shi ke magana a majalinsa to idan ana maganar addini to dole kowa da kowa ya sallama wa manzon Allah dole kowa ya sallama abinda abinda manzon Allah ya faɗa ko abinda manzon Allah ya ce ko abinda manzon Allah aka yi a gaban sa ya ce babu laifi aje ayi to wannan daga nan ake samun shari'a amma mutum ya ce zai iya dogaro da hankalinsa kawai wani tunaninsa ya ce shi barin bare je tunani ko ya ce ya kadaice kansa a daji ko a dakinsa ko a ina ne ko ina ne ya ce shi zai yi tunani ko ya sama ya sami wato kokonto game da ubangijinsa ba zai je tunani ya sami yaƙini game da ubangijinsa kamar yadda wasu daga cikin mutane suka dinga wato jaraba wannan abubuwa to wannan ba inda zai kai su sai bata ba inda zai kai su ya bata saboda a ubangiji bai sanya hankali zai iya fahimtar gun wato fillafillan koyarwar addini ba sai ta hanyar wato wanda ya aiko inda za mu iya fahimta da ubangiji ya ba mu tunaninmu amma kaga ba za mu iya fahimta ba saboda haka duk wanda ya je ce zai kaɗe ta kansa ya ta tunani kawai wai in ya gama tunani in ya in ji yayi kokari wai ya tike zuwa ga wani addinin musulunci wai kuma in ya je wajen ubangiji zai sha to kaga yanzu abin da yake yi shine ya mai da san zuciyarsa ya zama abin bautansa yanzu ya kwama Allah ta'ala da zuciyarsa yanzu shi shi yanzu da zuciyarsa ne ita ce ma Allah bauta Allah da yake bauta Allah ta'ala ya ce afara aita man takhadha ilahahu hawa shin ka bani labari ba ku gani ba wanda ya dauki san zu abin bautarsa shine san zuciyarsa wa adallahu Allahu ala ilm wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman yadihi min ba'di Allah afala tadhakkarun Allah ta'ala yake magana cewa duk wanda ya je cewa ya san zuciyar shi kawai zai bi san zuciyar shi ne shi zai dinga shifta mishi addinin sa to wannan ya dauki san zuciyarsa ya zama abin bauta wanda ba Allah ta'ala ba saboda na san zuciyar ita za ta koma tana bashi umarni tana hana shi Allah ta'ala kuma zai zama ya batar da shi akan ilimi ilimi na farko dai shi ya san ilimi da ubangiji saukar kawai haka nan yace shahum ida shi toka yace shi zai je ya bi san zuciyarsa sannan kuma ubangiji azallahu ala ilmi min Allah ubangiji ya batar da shi saboda ya riga san cewa dama zuciyar shi ba zuciya ne mai kyau ba ubangiji sai ya sanya wato jinsa da ganinsa duk ya sa ba zai fahimta ba ko ya ji ba zai gane ba ko ya gani ba zai gane ba faman ya hadishi min ba'd Allah wa zai shirye shi in ba Allah ta'ala ba saboda haka kowane ne shi mutukar yana jin cewa zai iya tikewa zuwa ga wani addinin musulunci wanda tunaninsa bai shi ma yanzu tunda a bashi yancin tunani wai ya ce la ikraha fi din ya ce babu kuntatawa addini babu tilas a cikin addini yanzu iya zuwa wani addini da wanda yake ba addinin musulunci ba to kaga wannan ya yarda kansa ya yarda kansa hatta da aka cewa la ikraha fi din ai ba ana maganan wanda ya zaba gin kafirci ko zai shiga aljanna ba ai ai ta wannan magana ba wanda ta magana dan an ce la ikraha fi din an ce kufi lakum dinukum waliya din a ce kuma su da suka zaba kafirci kuma su ma suna kan wai shari'a kuma an je lahira an shiga aljanna ba wanda ya faɗa wannan magana in ba yanzu da aka samu yan tara yake faɗa ba mazala yana cewa na ran idan dare na ke hannun shi la yasma'u bi min hadhihi al-umma ba wanda zai ji labari na ji na ilimi ya tabbas ya ce a ga mishi ga sakon annabi Muhammadu la yasma'u bi min hadhihi al-umma yahudiyyin wala nasraniyyun ba yahudi ne ko ba nasare ne thumma lam yu'min bi yaqi imani da ni illa dakhala an-nar sai ya shiga wuta kaga wannan yana ƙara tabbatar maka da cewa duk wani wanda yake ya halatta ma kansa bin wani addini wanda ba addinin musulunci ba kuma yana ganin cewa wannan addinin da yake yi na san zuciyarsa zai iya cikewa zai samun rabauta a ran tashin alkiyama to kaga yanzu ya ya fada cikin wani babban koma na wato bata mai mabayyani wannan abin da yake yana kan bata mai mabayyani eh saboda haka wannan ra'ayi da muka kawo na jahil a wannan bata ne mai girman gaske duk wanda ya dauki wannan wato ra'ayi ya zama hujja sun riga sun cikan masa to ya fita musulunci baki daya saboda wajibi ka ji cewa wanda baya kan addinin musulunci ba musulmi bane ba kamar yadda wajibi ka ji cewa a ka ji cewa kuma duk wani duk wani wanda ke kishantan manzon Allah shi ma yanzu ya fita musulunci saboda haka duk wanda ya dauki san zuciyarsa a matsayin abin da zai bi ba addinin musulunci ba to wannan ihdinas siratal mustaqim yana mata wato wannan aya tana raddi akan sa saboda wato shiriya na ubangiji ubangiji ya riga ya kulle duk wata shiriya sai shiriya daga daga daga annabawan da ya aiko saboda haka mutum ce san zuciyarsa zai bi to wannan yanzu ya dauki wani abin da yake wato ba zai bulle masa ba a lahira in ya gamu da ubangiji amma tare da haka wannan ra'ayi na aljahir duk da wannan wato qur'ani ayoyi mabambanta suna yin masa radi kan duba gani fatiha ita ce farkon farkon sura a cikin jeran gyar da ake da shi na qur'ani amma gashi tana yi ma mai irin wannan aqida radi in ka ci gaba da bin ayoyin Qur'ani haka zaka ta gani inda ake yin raddi ga wannan hakilan cewa hanya guda daya da ubangiji ya sanya za a shiga aljanna ta hanyar shine hanyar musulunci al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan udkhulu fi silmi kaffa inja Allah ta'ala ayoyi da yawa da ubangiji ke magana cewa in ba shiga musulunci ba to mutum baya kan shiriya amma tare da haka tare da haka aka samu a cikin wannan zamani aka sami wannan babban malami na kasan masar ana kiran shi a doktor yusuf ibn abdullal qardawi ya je karanta wannan ra'ayi na jahil ya faɗi wato fanariyar fatawa yake cewa duk wanda ya kokari ya kokarin shi shi bai fahimci musulunci ba amma dai ya fahimci wani addinin musulunci amma ya kokari shikenan zai iya samun rabauta wajen ubangiji saboda ubangiji ya ce afala ta aqilun na ne ne wane ne wane ne to kaga duk wannan bata ne ko wane ne ya faɗa kowane ne shi ba wai shi yazo Dr. Yusuf ibn Abdul Qardawi ya riga ya rasu kwanakin baya kuma wannan malamai suna kiddaga shi a cikin kurakuran shi manya ya da kurakurai manya da yake da su ka saba iri iri to ya daga cikin kurakuran shi manya to shi kuma abin da ya jawo mishi ire-iren waɗannan abubuwan shine wato zama da yayi ya kane kane tare da mabannata wato duk mabanatan nan in suka zo irin abin da ake kira wato wanda suke da liberal attitude din nan su so suke yi kawai su zama suna da yanci al-huriya al-mutlaqa suna da mai yanci a riga ba su abubuwa su dinga yi mun addini karan tsaye to in suka zo kuma sai su samu inuwa ta wajen sa so wannan kuma sai ya dinga wato illan malami ya zama bai da aiki sai sai zama da yan duniya kenan sai zama da yan duniya kenan din ana zaune in ana zaune dole dole kaga za su za su dinga sa kana ba da fatawa ba daidai ba saboda doktor yusuf ibn abdul qardawi in ka duba farko rayuwar shi ba aka yi faru ba ba haka ya faru ba duk amma duk bayan wani lokaci kawai sai ya dinga dauko wata wasu sabon blanda manya in ya sake ta ka ji kawun bam ya tashi haka ya rika yi bai gushe bai gushe bai gushe ba har ƙarshen rayuwarsa Allah ta'ala ya ji kasar rahama wannan malamai akwai yadda suke dudduba abubuwa ba za ka iya cewa wannan abin da ya yi wannan fatawan gaskiya ba daidai ba ce kuma inda sharkai sun cika fatawa ce mai hadarin gaske to amma kai baka iya yin hukunci wanda ya zama yana da musulunci shi da kini baka iya masa hukunci sai ka da tabbas in cewa an tsere shi da hujja so wannan abin da ya dame ni ba shine karbawi ya faɗa wannan maganan ba abin da ya dame ni shine a wannan zamani namu masu magana da Hausa an samu wasu masu nema su dinga raya irin wannan aqidu eh suna abin da suke fara zuwa da shi su sai su tsammanin ko ba a kanta abubuwan da kaza wuce ya faɗa ne ko ba a saurari ne ko ba a taɓa ji ba sai su da ko abin da ya faɗa ne ko da ko sai su faɗa su ma kuma a wurin wa'azi kuma wurin wa'azi irin wannan da ake na tafsiri ko wurin wa'azi na na koyarwa a masallata irin wannan wanda kaga wanda za a jinga kifa mutane ba daidai ba dole a rika fitowa masu nasiha su gudu su ga mutane gaskiyar addini duk wanda ya faɗa cewa cewa wato a waɗannan philosophers da muka karanta su a makarantunmu cewa su din suna da wato tacewa wajen ubangiji nan gaba in sun haɗa ubangiji saboda su ma sun yi kokari duk da wasu sun tike zuwa ga wani addinin musulunci za su iya sha in sun kamu da ubangiji duk wanda ya faɗa wannan magana ya faɗa san zuciyarsa kuma wannan ma daga jin wanda ya faɗa wannan maganar kaga shi bai je ya karanta asalin abin da ake kira Greek philosophy ba saboda in ka karanta Greek philosophy ya ta marahil ne stage ne haka ya shato akwai waɗanda su kansu sun ma zo har sun zama suna da wato alaƙa da gabashin duniya har sun haɗu da wasu daga cikin almajin na dulƙar ne eh kamar su Pythagoras da sauransu waɗannan su da kansu su daga baya sun zo daga baya sun koma wajen mutanen su sai suka caccanza wato abubuwan da suka yi akan magudancin su na da sabanin su Plato da sauransu waɗanda su kai tsaye Plato daga wato malami ne na Aristotle ne ko Plato ne malami ne na Alexander the Great shekara ɗari uku kafin zuwa annabi isa lokacin nan duka an san koyarwar littafi ba wani abu za ka ce wai za su je dan tashin alkiyama su sha ba wai iya kokarin su kenan wai ya faɗa ku iya kokarin su kenan to shi ba abin da ya dame shi kenan ba abin da ya dame shi ne wai an faɗa cewa sa rasul da su fleto za su shiga aljanna to shi abin da ya dame shi ne wai waɗannan ma na yanzu wanda suka dinga suke ta sabawa za su zo su zagi Allah su zagi annabin sa su zagi littafin sa su ce su hankalin su kenan iya abin da hankalin sa ba su kenan wai shi abin da ke so shine a ce waɗannan su wasa da dama suna da dama mashigi suna da abin da zai zama ya zama musu wato kamar hujja wajen ubangiji wai wai ubangiji wai ai ni'ima ce ta hankali intelligible organ din su ne haka ya dictate musu kawai wannan kuma wannan da Hausa yana yana wannan wazin wasu ma har za su rinka wato buga masa kai suna cewa babban mufti ne da sauransu kaga dole a rika mutane jawabi banda wannan akwai waɗanda a yanzu a cikin masu wa'azi abu mamaki za su dauko waɗannan evolution evolution theory da ake da shi na evolution theory of evolution da ake da shi a yanzu akwai evolutionary biologist kamar su Richard Dawkins to wani zai je dauko ce wai ba a gane wai ai ba a gane abin da yake nufi bane ban san meye ba a gane ba littafin da an riga har ta da larabci an rubuta shi an rubuta shi larabci wallahi kace wai usazana ba su gane ba kuma usazana da yawa yanzu yan boko ne sun san me suke faɗa da yawa sun fi yan boko sanin abubuwan nan waɗannan musamman abubuwa shi alaka da philosophy da yawa yanda ustazai ke zuwa suna karantawa shi wanda ya karanta filosofi a jami'a ma bai karanta haka ba saboda su yana da alaka da addinin su yanda aka bata addini saboda waɗannan yan rationalist din rationalism da suke zuwa rational attitude da suke yi towards addinin musulunci waɗannan ai da aji an karanta ma'anan ne to ba yi kuma ka zo kai raddi mu sai ka san waɗannan abubuwa sai ka san shugaban da wato yadda ka san alhamdulillah haka za ka san su dole ga wanda yake karanta tafi ibn taymiya ya san yanda ibn taymiya ke shiga yana fita a bangaren waɗannan mutane ya sani ne sani na wanda yake da tabbas so wannan mun faɗa saboda a fahimci cewa duk wanda yake jin cewa wani addinin musulunci zai zai ishe shi saboda kawai wai ko yayi wani kokari ko saboda hankalinsa ya jima ba hankalinsa shi yana ganin hankalinsa babban babban lamari ne dan haka shi yanzu zai tikewa zuwa ga wani addinin musulunci ko kuma wani wanda ya tike zuwa ga wani addinin musulunci wai saboda yayi wani kokari zai iya sha in ya hadda ubangiji alhali kuma ya ji labarin manzon Allah ko ya ji labarin shiryan ubangiji qul unzirakum bihi wa man malaka inja Allah ta'ala wannan wato sakon ya isan masa amma ya cewa shi ma wannan zai shiga aljanna to wannan yana wato wasa da imaninsa ne yana wasa da imaninsa idan yayi wasa sharadai suka cika to zai fita musulunci wannan shine kai abinda malami ke faɗa kai tsaye wai kokari shine wai mutum ya je ya kaɗe ci kansa ya ta hora kansa da tunani wanda ya tashi ya gama sai wannan tunanin nasa ya fahimci cewa shi yana da tsarki ubangiji shine ya tike zuwa ga wani addinin musulunci ka duba ga yanda wato abun ya ake wasa da addinin mutane kuma wannan abin da zai baka takeici shine wanda zai zo ya wa'azi wa shi da faɗa wannan magana in ba da ma ya zama mutum ba ala wajihi ba ya zama akifi sai dai da ma ya zama akifi ba addinin musulunci ya koya ba in ba ka fito ayan qur'ani tun daga fata ga ihdinas siratal mustaqim tana yin raddi akan wannan wannan aqida amma jidda haka wai kuma jidda haka saboda dai san wani lokaci ko shuhura ne ko yare ne ni ba sani ba amma jidda haka wani zai zo ya taba dan wannan maganganun kuma al'umma za su suna ganin wai idan ka zo maka mishi raddi wai hasala kake mishi kan ilimin sa ya karanta wani abu da kai ba karantawa ne ba alhali shi bai makaranta kunyi ba tunanin sa ne kawai abinda ake abinda ake ka formula from the sky din nan kawai tunanin sa ne ya zo ya zo masa kawai ya faɗa abin sa Allah ta'ala ya kyauta Allah ta'ala sai saboda ya ƙara mana jawabin wannan ihdinas siratal mustaqim menene hanya majideci menene hanya majideciya sai yace siratal ladina an'amta alaihim shine wato hanya na waɗanda kai musu ni'ima wato nan Allah ta'ala ya faɗa cewa duk wanda suke kan hanya majideci shine waɗanda Allah ta'ala ya musu ni'ima kaga duk wanda ya baya kan hanya majideci to kaga wasu ne waɗanda Allah ta'ala bai musu ni'ima da ni'iman addinin musulunci ba kaga anan wannan Allah ta'ala ya musu ni'ima sune almu'minuna almuttaqun mumunai wanda kuma suke kiyayen ubangiji sun yi imani da Allah sun yi imani da manzon shi sun yi imani da mala'iku ba Allah ta'ala baya faɗan magana su ce ba gaskiya ne ba kuma baya yin hukunci su ce ba adalci bane ba kaga sun yi imani kenan attaqwa kuma suna da taqwa almuttaquna suna da taqwa ta yanda duk abin da ubangiji ya ce kar su zakke ma to ba su zuwa su zakke masa ba sa da barbaru ba sa zuwa idan in suna cikin al'umma na musulmai su ce su musulmai ne amma idan sun tafi wani wuri kuma kuma su koma wasu al'umma daban a'a lalle almuttaquna almuttaquna shine wanda zai sanya alladhina ja'aluna wiqaya bainahum wa bain ghadabillahi ta'ala wanda suke sa wani garkuwa tsakaninsu da fushin ubangiji duk abin da za su yi in ubangiji baya so sai su ce su tana fushin ubangiji suna azabar shi to ba za su yi ba wannan shine allazina an'amta alai wanda ubangiji yayi musu ni'ima wanda suke bin wato umarnin Allah ta'ala da manzon sau da kafa suka kuma hanu daga abin da ubangiji yayi musu tsawa abin da kuma manzon Allah ya musu tsawa Allah ta'ala yana cewa walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum wa ashad tathbita إذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما Allah ta'ala yana ƙara mana jawabi a wannan aya menene mecece wato su wane ne wanda ya musu ni'ima sai ce walau annahu fa'alu ma yu'aduna kaga tun daga nan aka ce suna aikata abin da aka musu wa'azi akan shi walau annahu fa'alu ma yu'aduna da sun aikata abin da ake musu wa'azi akan akan shi lakana khairu lahum da wannan ya zama musu alkhairi wa ashar tatbita kuma ya zama mafi abinda zai kara tabbatar da su akan shari'a ta Allah ta'ala Allah ya ce wa idza la'atinahum min ladunna ajran azima lalle da mun basu daga wajen mu lada kabakin lada mai girman gaske wa man yuti Allah kuma duk wanda yayi ma Allah ta'ala da'a wa rasul kuma yayi ma manzon shi da'a fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim wadannan su ne wadanda Allah ta'ala ya musu ni'ima kaga anan yana kara fasala maka siratal ladina an'amta alaihim na suratul fatiha sai ce minan nabiyina daga annabawa kaga ajin farko kowa da kowa da ni da ku kowa da kowa sai dai hakuri tunda shi ba annabi bane ba baya cikin wannan abu sai as-siddiqina siddiqai wanda su suke a martaba su suke bin annabawa sai ash-shuhada shahidai sai kuma as-salihina mutane na gargaru wanda suke aiki na gari Allah ta'ala ce wa hasuna ulaika rafiqa madalla da wannan tawaga na yan madalla wato abinda Allah ta'ala ke mana magana duk wanda baya cikin waɗannan tawaga to baya cin waɗanda aka musu ni'ima ke siratal ladina an'amta alaihim dole kalma ko kana cikin tawagan annabawa to baka ciki to kana cikin tawagan siddiqai wanda suke wato bin martaban annabawa wanda su da an faɗa magana ba sa kokonto inda Allah ta'ala ya faɗa da manzon shi suka faɗa sun yadda duk abin da ake na alkhairi za a same su su kowane babi suna daga cikin wanda suke gaba gaba wanda su ne siddiqai irin su Abubakar Siddiqu irin su Khadija irin su manyan manyan bayan Allah da Allah ta'ala ya ba mu labarin su ko kuma manzan Allah suka rayu da manzan Allah kuma suka gwada aka gani to banda su kuma sai shahidai wanda suka je fagen fama suka yi shahada ko wanda suka yi shahada saboda ɗauka addinin Allah ta'ala daga nan kuma sai wanda suke na gargaru mutane suke bin aiki na gari Allah ta'ala kaga sai ce wa hasuna ulaika rafiqa waɗannan su ne tawaga na yan madalla tawaga wanda za a yi musu alasan barka duk wanda bai shiga wannan ba to baya cikin waɗanda aka musu ni'ima shi Allah ta'ala ke cewa zalikal fadlu minallah wannan fallaye daga Allah ta'ala wa kafa billahi alima Allah ta'ala shine wato ya ishe a matsayin masani wanda ya san wane ne ke mushi da'a wane ne aka musu ni'ima su waye ba abin ni'ima ba saboda haka anan abinda yake wajibi akan mu shine ka tabbatar kai ta kokari ka shiga cikin waɗannan abubuwa na siddiqai ko shahidai ko salihan bayi lallai duk wanda bai shigo a cikin waɗannan mutane ba to kamar kamar wato shi neman ubangiji ne wato ya mata mutulci yace baya so saboda kaga anan dole mutum ya shiga ya shiga cikin wato riga ta manzon Allah dole ya shiga cikin riga ta manzon Allah kuma dole ya shiga cikin riga ta wanda suke bin wato sunnan manzon Allah saboda kafa abinda manzon Allah ya mutu akan shi da sahabbansa dole ya mai da shi shine wato addinin sa a magance abinda zai kudurce a aikace a kuma yadda zai gudanar da rayuwarsa baki daya dole zama yana bin manzon Allah sau da kafa a irin waɗannan wato a irin a irin waɗannan abubuwan da aka sako mana daga shi a Qur'ani daga nan in mutun yayi haka to shine ya zama yana cikin wato dunkule waɗanda Allah ta'ala yayi musu wato ni'ima siratal ladina an'amta alaihim Allah ta'ala ce ghairil maghdubi alaihim waladdallin ba hanya na waɗanda aka yi fushi da su ba ba kuma wanda suke batattu ba anan wannan ghairi in an lura ga mu a abinda katin da muke yi ana kanta ta da wasali kasa ghairi wannan radin ra'u ana kanta shi da wasali kasa wanda wannan shine wato abinda jumhurin malamai suka karanta shi suka ce ghairil maghdubi alaihim wal dhalin ne wannan radin wasali sa wasali kasa wannan shine kusan abinda jumhurin malamai na Qur'ani suka firwaitowa daga manzon Allah cewa ghairi ana yi mishi wasali kasa amma an samu Abdullahi ibn Abi Kathir ibn Kathir al-Makki shi ya karanta da yima wannan ra'un fataha ya karanta ce ghairal maghdubi haka ya karanta shi ce ghairal maghdubi to akwai yana da wajahi ya da wajen abinda yasa na kawo shi saboda akwai ma'ana ne guda biyu zai baka in ka ce ghairul maghdubi akwai wani akwai wata ma'ana in ka ce ghairul maghdubi kuma akwai wata ma'ana kuma saboda babban limami shugaba na masu tafsiri ana cewa shine shaykhul mufassirin Muhammad ibn Jarir al-Tabari Abu Ja'far sai ya dauki wannan riwaya saboda bata zo ta hanya da yawa ba sai ta hanyar daidaiku to shine sai ya ce wannan riwaya yana ganin kamar bai dace a aiki da ita ba to wani ya daga cikin ɗaiɗaikun kurakuransa da malamai ke ƙirɗigawa ya shi babban malami ne kuma ana cewa shine babban jagora na malaman tafsiri a duniya baki da tun daga shine ya fara yin tafsiri tun daga falaki zuwa tun daga wato fatiha zuwa nasi shi ya fara yin tafsiri cikakke da tun tafsiri da ake yi tafsiri ne ba cikakke ba za a galibi ruwayoyi da ake samu kamar tafsirin abdurrazak a sana'ani da sauransu da sauransu za a je a ce to Allah ya maza Allah ya fasara kaza da kaza maza Allah ya fasara kaza da kaza in ka je ka duba sahihul bukhari kusan haka zaka ta gani ai in ka je ka duba babin da aka yi tafsiran ayin qur'ani amma shi shine ya fara tafsiri tun daga tun daga farko tun daga bango da zuwa bango ke tafsiri to yana da wasu abubuwa da malamai suka ɗaya masa gyare-gyare a kansa da gaske akwai wani lokaci kawai idan ya samu ruwaya ruwaya wacce take bai gamsu da ita ba a ira a ce shi ya fi son wancan yana shi a bar wancan kawai eh to wannan kuma ba daidai bane saboda ita kanta wannan ruwayan ta tabbata sai yake cewa wa in kuntu magana sa ne nan ka kawo yace wa in kuntu lil qira'ati biha karihat duk da ni ban cika san a rika karanta a dinga karanta Qur'ani da gaira ba da yi ma wannan radin wasali sama li shudubiha saboda ta fita an qira'atul qurra daga karatun mafiya yawan kan karanta shi yana ganin kamar wai wani mutum ɗaya ne saba to amma bayan da faɗa ba haka bane ka san kusan a hadisi akwai ana cewa hadisi shaz idan wani mutum ɗaya ya fita zakka ya farwaito abin da ya saba wa sauran abin da ƴan uwan suka rawaito to wanda sai a ce ba za a karɓa ba balagul biyar waya ce to shi sai ya mata hukunci da irin wannan hukuncin wanda kuma wannan ba daidai bane saboda ita kanta wannan ruwaya kamar da muka faɗa ruwaya ce ta tabbata ta hanyar Abdullahi ibn Kathir al-Makki babban malami makarantun Qur'ani da yake garin Makka kuma an ruwaito shi daga Umar dan Khattab an ruwaito shi daga Ali bin Abi Talib an ruwaito shi daga Abdullahi bin Mas'ud duk da wasu daga cikin sahabbai suna karantawa da ghaira din to kaga wannan ya tabbata wannan yana wannan dan ka fahimci cewa ba wani malami da yake wakaki kowane malami ana bin sa ne saboda yawan su tafi kuskurensa yawa yawan yawan didan sa yafi kuskurensa yawa dan haka sai a ce ya zama limami amma kura kura shi ba abin sa haka ba a cewa za a bi kuskuren Imam Malik ba a cewa za a bi kuskuren Abu Hanifa ba a cewa za a bi kuskuren Shafi'i ko Imam Ahmad ko wane ne shi tunda shi dai ba a aiko shi a wajen shi annabi a wannan al'umman ba manzala shine aka aiko shi a wajen annabi shine wato dole sai an bi shi magana kuma babu kuskure amma duk wanda ba manzon Allah ba to kamar da Malik ya faɗa babu ɗaya daga cikin mu sai ana ana karba daga wajensa kuma ana kin karba daga wajensa in ya dace a karba in bai dace ba kuma a mushi a ce Allah ya ji kansa kuskure ne inda bai yi gangancin sa ba Allah ta'ala da bazan shi ba kuskure yayi saboda haka sai a rubuce masa Allah ta'ala ya ji kansa duk da kuma shi ma kansa ya ya faɗa cewa yace wa in kana lahu law kana ja'iz al-qira'ati biha fi as-sawab makharajun inda shi ibn jarir al-tabari yake cewa duk da a yare in ka ce gaira din ma zai dauka wai ya ce duk da a yare zai dauka in ya halitta aikatu da shi to duk da a yare zai dauka to ya kamata ya kara yalo ta bincike ga lalle a yare ya tabbata tamma wannan ba shine wato abubuwa kadai da malamai ke ke yi ma ibn jarir gyara musamman in aka zo bangaren qira'at ba idan ka karanta ka ce ghairi idan ka ce ghairil maqdubi to wannan zai iya zama ko zai zama na'at ko ya zama badal in aka ce na'at wato sifa kenan wani abin da zai zama yana siffanta siffanta wato abin da ya zo kafin shi kaga anan amma galibi idan ka ce na'at to ya kamata ya zama sifa din ta zama ghairi din shi lafazin ghairi yakan zama sifa ne ga na kira ga ka'ida eh galibi yakan zama in aka ce na kira shi ne wanda ba ma'arifa wanda ba san shi ba wanda ba a fayyace shi ba shi waye shi to ghairi shi kuma yakan zama na kira ne sifa ne ga na kira wanda yake shi kama a ce wani mutum kaga wani mutum ba dai yake da mutumin ba aka ce mutumin kaga an san shi aka ce wani mutum to kaga shi ba san shi ba to ghairi ita kuma tana siffanta abinda ba san shi bane a larabci so shi sa adam kuma malamai suka ce to ai kaga anan ayoyin da suka zo wato abin da yazo a gaba ihdinas siratal mustaqim as-sirata kaga wannan ma'arifa ne siratal ladina kaga wannan shi ba ma'arifa ne to ya za a ce kuma gairi ya kuma ba ya kuma ba kuma wato ma'arifa bayan abin da aka saba da shi a larabci shine yana kuma zuwa ga zuwa ga na kirani kaman ka ce maratu bi rajulin tawil alqama ghairi tawil alqama na gitta wani mutumi wanda ba mai tsawo ba maratu bi rajulin ghairi tawil alqama to kaga wannan ghairi tawil alqama sifa ce ta rajul wannan mutumi din wanda baka samu shi ma'arifa ba to wannan shine wato abin da ya fi shahara a larabci amma kuma a yaren ma wani lokaci wannan aka samu wasu istithna'i guda biyu wannan exception guda biyu da ake samun gairi ya bi ma'arifa din ana samu na farko shine in aka sami abin da ya zo kafin shi abin da ya zo kafin shi to kishiya ne ga abin da ya zo kuma bayan shi misali da ake cewa ka ce maratu bi sadiqi ghairil kadhib kaga in ka ce na gitta wani mutumi mai gaskiya ba makarici ba don kace maratu bi sadiqi kaga as-sadiq kishiya ne al-kadhib shi kace as-sadiq kishiya ne al-kadhib kaga zama al-mutadaddain kenan suna kishinta juna al-kadhib da as-sidq suna kishinta juna to kace ya zama to ya halatta kace maratu bi sadiqi ghayr al-kadhib sai zama sifa ce da as-sadiq to wato wanda sai ya zama ya halatta saboda saboda al-mutadaddain ne sai ya zama idan in haka ne kaga ya zama al-maghdubi alaihim da alladina an'amta alaihim da al-maghdubi alaihim kaga suna kishinta juna kaga a haka ce ya halatta kenan ko kuma ya zama a'a a ya zama gairi din badali na allabina allabina saboda shi aya na kiran ma akwai hawa ne akwai wanda yake wasu sun fi zama a na kira a ma'arifan hawa ne wasu sun fi zama ma'arifan kamar kamar da muka faɗa muka ce lafazin Allahu shine araful ma'arif a cikin ma'arifai da ake da su sun ya fi kowa zama ma'arifa to banda shi kuma sai kuma lamirin suna huwa huwa shi ma ya fi kowa in aka ce shi to ai kowa da kowa ya san wa ake magana akai to daga na kuma sai al'alam a ce zaidu amru musa muhammad wanda kaga shi ma an san shi daga na kuma sai muhammad sai kuma asma'ul ishara suke bi musu baya to shine aka ce to shi ai kaga alladina shi kuma asma'ul masuliya ce wato yana nuna kamar wanda wanda wanda shine alladina to alladina kaga shi ma ya da dan ya dan kuzga na kamanceci ne ya da na kira din saboda idan ka ce waɗanda to baka fayyace wane ne ba in ka ce alladina na'amta alaihim waɗanda aka yi musu ni'ima to ai ka wannan wani abu ne da ka sake shi farar haka kowa da kowa zai iya shiga duk waɗanda yake da irin wannan yake da irin wannan sifa sai ma zai iya shiga suka shi kaga yayi kama da na kira saboda haka ita ma ghairi ta ya halatta ta zama wato tunda ya zama kaman ma'arifa ne ghairi maqsuda to ya halatta ghairi ta zama ta sifa gare shi idan ka ce ghairil maqbubi abinda kake magana shine wato na ghairi ya zama badal ya zama sifa na allabina wato abinda kake magana shine waɗannan da aka yi musu ni'ima waɗanda aka musu allabi an amta alaihim to siffansu shine ba siffa ne na waɗanda aka musu fushi aka fushi da su ba ba kuma siffa ne na waɗanda aka suke batattu ba kaga wannan shine wato in ka dauke shi a gaire a matsayin siffa ce ta alladina idan kuma kace wato badal ne badal wato kamar sai ka ce shi ma zai zama badal ne na alladina sai ce sai zama sirata ghairil maghdubi alaihim kana maganan siratal nabiyya na amta alaihim sai zama wannan sirata ne ka ƙara maimaitawa matsayin badal din na wancan shine hanya na waɗanda ba akwai sirata wanda wanda ka share sai ka ce siratal ladina siratal ghairil maghdubi alaihim wato hanya na waɗanda ba kai fushi da su ba ko ba kai ba kai wato ba kuma tattu ba wannan wataƙila an gane Muhammad ba san ko ka shiga daji wannan karatun mu da muka yi da kai ne saboda haka ko ne zama badal ko ya zama sifa ko ya zama badal ko ya zama sifa akwai wasu malaman nahu suka ce wannan istitna'i ne istitna'i ne munqati amma wannan da yawa malamai suka shuri wannan maganar nasu istitna'i munqati shine da ma'anan lakinna wai kaman ka ce ghayrul maghdubi alaihim shine sai dai waɗanda suka aka fushi da su da kuma batattu to su ba su ba su cikin wanda aka musu ni'ima da ma'anan lakin kenan to kaga wanda akwai wani takalili mai yawa kuma lafazin ghayr lafazin ghayr asalinsa sifa ce wato in kaga ya zama istitna'i to ya bujiro ne kamar lanin da lafazin illa ita kuma asalinta istitna'i ce in ta zama sifa kuma ita ma arif ne abin da ya bujiro ne saboda haka to ba zai yi ka zama abu ya zama yana tsakanin asalin ma'anan abu da kuma abin da yake a ma'anar shi na aro ne ba kuma ka ce ya ma'anar shi na aro zaka dauka ba ma'anar shi na asali ba sai ka malai suka ce wannan ba istitna'i bane ko ya zama badal ko ya zama sifa na'at in ka ce wato sifa ce to abinda kake magana shine siratal ladina an'amta alaihim su waɗanda hanyar da waɗanda aka yi musu ni'ima waɗanda kuma siffan su ba su ne waɗanda wato aka yi fushi da su ba ba kuma batattu ba kaga ya zama sifa kenan ko kuma ka ce badal ne abinda kake magana shine ba hanya na waɗanda aka yi fushi da su ba ba kuma hanya wani wanda waɗanda suka yi batattu ba Allah sa an fahimci bambancin guda biyu saboda haka wannan shine shine wato fasan da malamin tafsiri suka yi duk ɗaya abadan daga guda biyu suna kuma take zuwa ga abana ɗaya shine wato wato anan ana muna roƙon Allah ta'ala wato ya sa mu cikin wanda aka yi mu ni'ima ni'ima da hanya majidici hanya majidiciya ba irin ba waɗanda aka fushi da su ba wanda suka bauɗe mu hanya majidiciya ba kuma waɗanda aka fushi da su ba wannan shine idan ka ɗauki riwaya da ghairul maqdubi idan kuma kace ghaira da wasali kasa kamar da wannan shine riwayan Abdullah ibn Kathir al-Makki to wannan shi ma yazo irin irin sa Qur'ani ya zai ire-ire sa Qur'ani kuma a larabci ma wannan ya halatta za a iya cewa ghayrul maghdubi wa wara wasu zama shi ibn jarir yana cewa ba bai kamata a dauka ba amma dai wanda kaga larabci yana masa raddi sannan kuma Qur'ani ma yana masa raddi Qur'ani yana masa raddi da kuma ruwaya da aka samu saboda a al-farra yana cewa wasu daga cikin kabilun larabawa kaman banu asad da qudaa suna yi ma ghairi in tazo gabaki da suna mata wasali sama a matsayin sa dauki ta a matsayin hal hali shine a cikin halin samayar jak wato ana magana ana magana akan halin wanda ake magana akan sa suka ce wannan kamar fadan Allah ta'ala ghayra nazirin ila ghayra nazirin ila kaga yanzu da wasali sama ba kar in an je ba kar ku zo kuna jiran wasu abincin yaro na ku ta hira a gidan manzon Allah ku ta hira ku ta hira har sai kuna cikin halin ai fi hali kaunihim la fi hali kaunikum kaunikum nazirin ila nazirin nuzjahu kuna jiran wai wannan abin siyani abinci siyani da wato kar ku tsaya yayin da aka zo kuka zo mazala zai muku karamci ku zama kuna cikin masu kuna cikin halin wato ku zama da rara an baku abincin ku tafi abinku ba kuna cikin halin waɗanda ake ji kuke jiran siyani na ku ta kuma hira ku da wasu manganu da ba daidai ba haka Allah ta'ala ya cewa ghayra muhillis saidi wa antum hur ghayra muhillis saidi wa antum kaga shi ma nan yazo da wasali sama nan abin da ake magana ai lafi hali kaunihim muhillis saidi wato kar wato kar su zamo a cikin halin kasancewar su suna wato muhillis said suna halatta wato suna halatta wato farauta alhali suna cikin wato wannan suna cikin harami suna cikin wato aikin haji ya zo kuma fa bani qurra ghaira baghin wala aadi abin da yake magana shine la la hala kaunihi baghiyan wala adiyan ba a cikin halin kasancewar shi na wato ketare iyaka ba ko kuma yana yin zalunci ba to dan haka dai gaira din yakan zo sai dai gaira din in ta zo da wasali sama a matsayin hali a hal ne to sai zama wannan wato gairin tana da ma'anar la haka za ka kaddara ta in ka ce gaira nazirina ina sai ka ce ai la fi hali kaunihim nazirina ina in ka ce gaira muhilli saidi wa antum hurum sai ka ce ai la fi hali kaunihim muhilli saidi idan ka ce famani tsurra gaira baghi wala ada sai ka ce ai la fi hali kaunihi baghiyan wala adiyan haka zaka fassara shi to idan ka ce gaira al-maqbubi alaihim da wasu da yima wannan radin wasali sama abinda kake magana a wato siratal ladina an'amta alaihim hanyan waɗanda kai musu ni'ima ba karka samu cikin halin waɗanda maqbubi na alaihim su suke cikin halin an musu an fushi da su wala fi hali kauni na balina kuma kar mu zama muna cikin halin waɗanda aka yi suka batattu kuma wannan shine in kai wasali wala radin wasali sama in ka ce ghairal maghdubi kana magana cewa ya ubangiji kar ka sa kar ka sa mu shiga cikin halin waɗanda su an yi fushi da su ba kuma cikin halin waɗanda su kuma suke sun bace ba Allah ya sa an fahimci bambancin fasarar guda biyu idan muka ce gairi ya ce gure zama na'at ko ya zama badal idan muka ce kuma gaira sai zama alal badaliya alal haliya sai zama ai la fi hali kaunina maghdubina alaihim wa la fi hali kaunina dallina kamar kana cin kana san ka ce ne ai la maghduban alaihim wa la dallina wato kai mana ni'ima ka sa mu zama mun karbi hanya da kai wanda kai musu ni'ima ba ma cikin kuma ba ma cikin halin waɗanda kai musu kai fushi da su ba ma cikin kuma halin waɗanda kuma suke batattu wannan shine ma'anan da guda biyu duka in ka dauka kaga dai kowace ma'ana dai ba ta cin karo da juna tana nuni zuwa ga dole mutum ya kankamo da hanyar waɗanda Allah ta'ala ya musu ni'ima kar ya rike hanyar waɗanda Allah ta'ala bai musu ni'ima ba wanda bai musu ni'ima ba sune ko dai zama al-maghdub alaihim wanda Allah ta'ala ya fushi da su ko kuma ad-dallun wanda wanda kuma suka bace wannan shine wato bambanci na fasaran guda biyu to sai magana akan akan al-maghdub alaihim su waye wadanda aka fushi da su har Allah ta'ala yake cewa mu nemi wato mu rika yin addu'a kar Allah ta'ala ya sanya mu shiga cikin dandaran su wanda aka fushi da su kuma su waye ad-dalluna wadanda suka zama batattu Allah ta'ala har ya shar'anta mana a fata mu rika neman tsari daga hanya na batattu to su waye wadannan guda biyu a wannan ayar mutane guda biyu malaman tafsiri sun yi ittifaki akan cewa abubuwan da ake nufi da al-maghdubi alaihim sune yahudawa da duk wanda ya bi dabi'a irin nasu kaga kaka ce yahudawa ka shiru wannan kaga kai kai wata kurman fasara in kace yahuda yahuda ba yahuda kadai ai ba yahuda kadai ba duk wanda ya aiki irin da yahudawa shi ma ya shiga kada kuma kace nasara kai shiru a'a ba nasara shi kadai ba nasara da duk wani wanda ya aiki irin nasa al-maghdubi alaihim da kuma ad-dallin saboda hadisi da aka samu daga Ali ibn Hatim al-Tahi sahabban manzon Allah da kuma hadisi Abdullah ibn Shaqiq da yake ruwaitowa daga wasu daga cikin sahabbai yace sun gaya dukkan manzon Allah ya gaya musu cewa al-maghdubi alaihim sune yahudawa ad-dallun kuma sune wato batattu hadisin farko na Ali ibn Hatim al-Tahi Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin littafinsa na Musnad Imam Tirmidhi ya fitar da shi a cikin As-Sunan dinsa Ibn Khuzaimah ya fitar da shi a cikin Kitabut Tauhid Ibn Hibban ya fitar da shi a cikin Sahih littafinsa Ibn Abi Hatim Abdurrahman Ibn Abi Hatim Ar-Razi ya fitar da shi a cikin tafsirinsa Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir At-Tabari ya fitar da shi shi ma a cikin tafsirinsa da wasun su ma suna fitar da shi ta hanyar Shu'ba Ibn Al-Hajjaj yake cewa ya ji Simak Ibn Harb ya ruwaito daga yake cewa ya ji Abbad Ibn Hubaysh yana ruwaitowa daga Ali ibn Hatim Ali ibn Hatim yake cewa manzon Allah ya ce al-maghdubu alaihim waɗanda aka fushi da su sune Yahudawa al-Yahud wa inna dhallin an-nasara wanda suke batattu sune Nasara Babu Tirmidhi da ya rubuta wannan hadisi yace hasanun gharib wato yace hadisi ne wato hasan mai kyau amma dai wannan hanya daya daya ce da aka samu akwai dan fadarewa tare da ita yace hasanun saboda akwai hadisin da ya zo a ma'anansa ta wani hanya amma garib saboda wannan akwai simak ibn harb da ya tafarruji da wannan ruwaya daga yake ruwaitowa daga abbad ibn hubaysh shi kuma simak ibn harb saduq ne saduq ne ya qali ahyana yakan zo da wani lokaci ya dan kurakure a ruwayoyinsa sannan kuma malamin sa a cikin wannan ruwaya shine abbad ibn hubaysh shi kuma majhul ne ba a tantance adalcin sa ba ba a samu wani yayin ruwaya a wajen sa ba sai simak ibn harb ba wanda kuma ya wattaka shi sai ibn hibban sai ibn hibban al-busti shi ya wattaka shi akan al'adarsa na wattaka waɗanda ba a tantance adalcin su ba al'adatihi fi tawfiqi al-majahid saboda haka malamai tuni suka yi shuyi wannan ruwaya ruwaya ce mai mai rauni to akwai banda shi kuma shu'ba ahmad ibn salama ya rawato ruwaya amma ya tashi rawato sai ya rawato shi ma ta hanyar simak ibn harb amma bana simak ibn harb maimakon ya ce daga malamin sa abbad ibn hubaysh sai ce a daga daga Murai ibn Qatadi suna malaminsa Murai ibn Qatadi al-Kufi yake ruwatowa daga Ali ibn Hatim daga manzon Allah manzon Allah yake cewa al-maghdubu alaihim al-yahud yace wala dallin an-nasara hum dalluna kaga ana shi ma saki fasarawa to anan anan wato a cikin shi ma isnadin nan akwai akwai rauni har yanzu dai malamin wannan Simak ibn Harb a wannan isnadin shi kansa shi murai ibn qatari din nan ba a san wane ne shi ba shi ma majhul ne saboda haka hadisan guda biyu suna ba su da inganci to idan da ta hanyoyi ne mabambanta suka zo to za a iya karfi ɗaya karfi juna zai kamar da aka sani akwai taqwiya bi majmu'i turuq kamar da muka sa duk wanda ke bin wato majalisar mu ya sha ya sha ji muna faɗan wannan magana to amma anan shi simak ibn harb ana kokon ana jin cewa wata kila shine yayi itirabi yayi ta inda inda kaga a cikin ruwa ya ce abbad ibn hubaysh ya bashi hadisin yanzu kuma tashi ya ce kuma murai ibn qadari shi ya bashi hadisin dan haka akwai alama cewa bai kiyaye hadisin ba shi da malamai a wannan hadisi suka ga kamar ba za su karba hadisin ba haka so wata shi a tirmidhi da ce hasan ta wannan hanya dai bai zama hasan din ba to banda shi shi hanya da aka samu daga simak ibn harba akwai hanya da aka samu a siyudi da a cikin ad-durrul mansur ya kawo hanyar daga sufyan ibn uyayna sufyan ibn uyayna yake ruwaitowa a tafsirin tafsirinsa sannan kuma sa'id ibn mas'ud a cikin littafinsa na sunan dinsa ya ruwaito ta hanyar shi ma sufyan ibn uyayna daga isma'il ibn abi khalid daga manzon Allah mursal shi isma'il ibn abi khalid ya daga cikin tabi'i yace manzon Allah ya fassara cewa al-maghdubu alaihim sune yahudawa an-nasara su kuma sune wato sune ad-dalluna to kaga nan kamar yadda kuka sani kaga nan ma akwai irsali shi tabi ya ce mazala ya faɗa ba za a sallama masa ba kamar da aka sani a ƙa'ida nan malaman hadisi addinin nan an gewaye shi da wato manya-manyan precautions an gewaye shi da wasu abubuwa wasu matakai tsaurara da ba zai yi a karɓa ba in gawa ce wani ya faɗa kamar malik ce mazala ya faɗa ba a yadda to wani ismail ibn abi khalid shi ma yana cikin tabi'ai yace mazala ya faɗa ba za a yadda ba to wannan shi ma malamai za suna ganin kamar wata wannan hanyar in haɗa ta da wancan za ta iya samun ta goma shi wannan hanya ɗaya ce muke magana hanya kawai na sahabi na abi bin abi bin hatim al-ba'i eh wanda shi akwai ta hanya ta inganta amma ina kawo wani afa da mai raunin sannan a tike da da inda za a sami wato za a yi dariya banda shi akwai ibn jarir tabari ya ya sake fitar da wannan riwayar da shi da at-tabarani a cikin al-awsat da tamam a cikin al-fawaid sai suka rawaito ta hanyar abdullah ibn ja'far ar-raqi daga sufyan ibn uyayna shi kuma yake cewa daga isma'il ibn abi khalid wancan malamin dinamu amma anan sai cika isnadin yace daga amir ibn sharahil ash-sha'bi daga daga wato ali ibn abi abi hatim daga daga, daga manzon Allah to wannan isnadin kuma duka su fiqat ne amtattu ne in ka dauka abdullahi ibn ja'far ar-raqi shi kashi fiqatun ne hafiz sufyan ibn uyayna tsaran maliku ne a Hijaz shi kashi babban malami ne in ka in ka dauka kuma sai Isma'il ibn Abi Khalid shi ma babban fika ne amintacce ne sai Sharahid ibn Amir ibn Sharahid Ash-Sha'bi shi ma fika ne sai kuma shi sahabban manzo Allah Hatim ibn Ali At-Ta'i kaga sai ya riga ya cika wasu suna kokarin su ce wancan ruwayar anya ba za a illanta ta da ruwayar mursala ba amma wannan ba wani matsala a cikin ta wannan duka yana nuna maka ta hanyar guda biyu duka ya inganta tabi'in ya ga dama yana son ya huja wani lokaci sai ya bada isnadin cikakke ya yi shubur isnadin sai sai ya wato nada isnadin amma sai ya ga maka asan abin da manzo Allah ya faɗa kamar yanzu mun na ga dama zan iya cewa manzo Allah ya faɗa amma ba faɗi isnadin ba to ana iya yin haka wani lokaci kuma in in ya jina da nishadi sai ya ƙara shubur isnadin kowa da kowa ya ji ta haka isnadin ya tabbata yanzu wannan hadisi manzo Allah cewa ya faɗa cewa al-maghdubu alaihim sune wato yahudawa an-nasara sune wato ad-dalluna ya tabbata ta hanyar Ali ibn ibn Hatim at-Ta'i to banda wannan ta wannan sanadi akwai wanda aka samu daga Abdullahi bin Shaqiq al-Uqayli yake rubutuwa daga wani da wasu daga cikin sahabbai shi wannan ya inganta ba wani kura kansa ba wani kura kansa Abdurrazzaq as-Sanani shine fitar da shi a tafsirin sa Abdurrazzaq ibn Hammam as-Sanani yake cewa akhbarana Ma'mar an Budayl al-Uqayli daga Budayl al-Uqayli qala yake cewa akhbarana Abdullahi bin Shaqiq Abdullahi bin Shaqiq ya ba ya ba mu hadisi annahu akhbarahu man sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa wanda yaji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato sahabi kenan ya bashi labari wa huwa ala farasi yana kan abin hawansa wa sa'alahu rajulun min banil qain wani mutumi daga banil qain ya tambaye shi wa mai fasara wannan aya sai ce fa qala ya rasulullahi faman haula yace ni ma na tambaye manzon Allah su waye waɗannan mutane qala sai manzon Allah ya ce al maghdubu alaihim waɗanda aka fushi da su wa ashara ila al-yahud sai manzo ya nuna mushi yahudawa yace su ne yahudawa kenan su ne al-maghdubu alaihim fa qala ya rasulullahi faman haula'i ta'ifatul ukhra ce su waye kuma ad-dalluna ɗaya bangaren sai manzo ya ce an-nasara yace nasara wannan isnadin sa ya inganta budayl ibn maisara al-uqayli al-basri amintacce ne malamin sa kuma shi ma abdullahi ibn shaqiq shi kansa amintacce ne da haka isnadin ya inganta in kullu ana akwai ibhamin wato an saka ya sahabin aka ce daga wanda ya ji daga manzon Allah to kamar yadda aka sani a ka'ida ta ahlu sunna jama'a ba la yadurru al-jahala la tadurru jahalatu al-jahala bi sahaba idan an ce daga maza daga sahabin maza la inda an tabbatar daga sahabin ne to shikenan tunda Allah ta'ala dama ya wanke su ba a cewa wai sai an je an je an ga waya amtace ne ko ba amtace ba ana ce maka daga sahabi to ya riga ya tabbata inda ba daga hanya nan mafadara ba irin su yan shi'a su ne ba su cewa ba su da adalar sahabbai ba amma wani tabi ce daga ɗaya daga cikin sahabbai to ba bambanci ko ya faɗa ko ya faɗa ba wannan babu wani matsala akan ta hadisin ya ya tabbata haka to balle kuma an samu wata hanyar ibnu murdawaihi an samu an sarraha ibrahim ibn qahman yake rubuta daga budayl ibn maisara al-uqaili daga abdullah ibn shaqiq yake cewa daga abudar sai an bace ta abudar ne tambayan manzon Allah kaga wannan sanadi al-hafiz yake cewa a cikin al-fath al-bari yake cewa isnadin sa hasan ne ya isnadin sa hasan ne to kaga an ma san waye sahabi to ko da ba san waye sahabin ba wannan kai tsaye za a dauka saboda me saboda dan dan baka san waye sahabin da ya faɗa ba ba ka ce waye kai kana tantama ba inda ba wanda yake tantama sa adalar sahabbai ba kuma wanda yake tantama adalar sahabbai kaga wannan da Allah ta'ala yake faɗa saboda Allah ta'ala shine ya riga ya ya wanke su baka bukatar wani sai ya wanke su saboda haka dai anan in aka ce al-maqdubu alaihim ana maganar wato yahudawa daga duk wani wanda ya bi tafarki irin nasu to shi to shi ma yanzu ya zama yana da kaso na an yi fushi da shi al-dallin sune nasara duk wani wanda ya dauki aiki irin na nasara yana aiki da jahilci to yanzu shi ma ya dau wani kaso na al-dallina zai tashi a cikin da da su in in aka je kiyama Allah ta'ala ya tsare mu to a waɗannan sune wato fasarin da manzo Allah yayi kuma kamar da muka faɗa wannan shine ijma'in malaman tafsiri akan cewa al-maqdub alaihim ana magana manyan da za su fara shiga shine sune yahudawa saboda su an yi fushi da su saboda sun kuskure mai ilimi da gangan sun kuskure mai ilimi da gangan su kuma da sara su a cikin addinin nasu babu komai sai jahilci sai kuma ɗabagen kasada da taron arajin daka su inda taron arajin daka ne su ɗauki wato shari'a ba su tabbatar ba kawai sai su amsa kawai ba su tabbatar ba su tab- ba su tantance komi ba sabanin mu musulmai kaga mu musulmai ka duba ga yanzu ga yanzu sai da ne wurin minti biyar ina ta bayanin yanayin hadisi cewa ya inganta ko bai inganta ba mu shi kashi qur'anin an gewaye shi da wasu manya manyan sharuɗa wasu sharuɗai yanda aka karba sai ya zama sai da ya zama tawatiri aka karba ba eh sannan kuma shi kashi hadisin kuma aka gewaye shi tsauraran ka'idoji yanda yanda duk wanda ya sake yayi kari ko ba ƙarya ko ana tsammanin ƙarya ake yi ba tsammani ake yi kawai sai a ce ba za a karba ruwayan sa ba kaga wannan yanda Allah ta'ala ya kiyaye addinin sa ya kuma kiyaye banganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a to sai al-maghdubu alaihim da kuma ad-dallin Allah ta'ala yake cewa waɗanda aka fushi da su da kuma waɗanda suka bace to me yasa aka ce an yi fushi da su kaga wannan ya kamata a sani saboda kamar yadda muka faɗa duk wanda yayi kama da Yahudawa wajen rashin bin ilimi ya gani ya tace sani to shi ma zai zama ya yi daidai da yahudawa kuma zai zama yana daga cikin ayan wanda aka yi fushi da su kamar yadda azzalun duk wanda ya zama yana aiki da jahilci a addininsa ba abin da ya dame shi sai dai kawai ce shi zai bauta ma Allah da tunaninsa da kuma kawai shi yana san Allah to kaga wannan shi ma ya samu wani kaso na na dabi'a na ahlul kitabi ya samu kaso na kirista ya samu kaso na nasara ba lokacin dokta dokta lokaci ya ku to to ina ga wannan insha Allah sai mu sai mu kwana anan akan ta insha Allah za mu muka zo za mu tashi wajen al-maghdub alaihim da kuma suwaye sai kuma ad-dallin kuma su suwaye mu faɗi sifofin su wasu daga ci ba za mu faɗa duka ba sun da dai ayi tafsirin za a nisa wasu manya-manyan sufofin su da aka faɗa na Yahudawa galibi yana cikin soshin bakara da wasu daga cikin surori da Allah ta'ala ya faɗi sufofin su zaka ba za mu yi wani gaggawa ba sai dai mu dan yi mu dan yi wato abin da ake cewa mu dan yi highlighting eh mu dan yi ba da wani dan taba ka lashe su ma da sarar za mu faɗa wani dan wani taba ka lashe a san sifofin saboda kowa ta kowa ya shiga ta yin sa insha Allah in muka gama kuma sai mu shiga mu ji abin da yake cikin gundarin wato koyarwa na na suratul Fatiha daga nan kuma sai mu shiga cikin suratul baqara abinda muka taji Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ta'ala ya yafe mana Allah ta'ala ya shirye da mu Allah ta'ala ya tabbatar da gadugan mu Allah ta'ala ya mana albarka Allah ta'ala ya karbi ibadun da muke a daidai wannan wata mai alfarma wanda suke cin halin kakanuka ya Allah ta'ala ya fitar da su wanda suke cin halin kakanuka ya ko fatara ko yunwa ko kuma rashin wato samun abinci Allah ta'ala ya fitar da su Allah ta'ala ka abincin da mu Allah ta'ala ka azurta mu Allah ta'ala ka azurta mu wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh babu tambaya insha Allah